نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام من سنن الله تعالى الكونية والشرعية ألا يعيش بنو الإنسان في أي مجتمع من مجتمعاتهم بدون رئيس يقود ذلك المجتمع سواء كانوا مسلمين أو غيرهم وهذا الرئيس هو الذي يعتني بجلب مصالحهم ودفع ما يضرهم عنهم وبه تجتمع كلمتهم ويعودون إليه عند اختلافهم فهو بمنزلة الرأس على سائر البدن ولذلك سمي رئيسا قال أهل الحكماء الملك بمنزلة الرجل فرأسه الإمام وقلبه وزيره ويداه أعوانه ورجلاه رئيته وروحه العدل وما بقي جسد بلا روح فمهما بلغ الرئيس من العلم والحنكة والفتنة لا يستطيع أن يهتدي إلى جميع مصالح المؤوسين بفطنته وذكائه فلا بد أن يستعين بآراء الآخرين وتجربتهم فهذه ملكة سبأ تستشير وزراءها وخاصتها في أمر رسالة سليمان عليه السلام وتقول لهم يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون وهذا موسى عليه السلام يسأل ربه عز وجل أن يرسل معه أخاه هارون ليعينه على تبليغ الرسالة قال عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني وقال تعالى سنشد عضلك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا وهذا نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأمره ربه سبحانه وتعالى أن يشاور أصحابه في بعض المهمات قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا هدف تطيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك ولو سرت بنا إلى برك الرماد لسرنا معك ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قائدون ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حتى أشار المنذر ابن عمرو بالتقدم أمام القوم وشاورهم في أهد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو فأشار جمهورهم إلى الخروج إليهم فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وشارهم في الخندق في مسال في مسالة العذاب بثلث ثمار المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك وشارهم يوم الحديبية في أن يميل على ضرار المشركين فقال له الصديق رضي الله تعالى عنه إنا لم نجئ لقتال وإنما جئنا مؤتمرين فأجابه إلى ما قال وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قصة الإفك في معنى الحديث أشيروا علي مشى المسلمين في قوم آذوني في أهلي ورماهم وتشار علي أسامة في فراق عائشة وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يشاورهم في الحرب وغيرها إخوة الإسلام ما ذكرنا في هذه العجالة يدل على أن الرئيس إن كان مريدا للنجاح في ملكه لا بد أن يستشير ذوي الخبرة في كل فن وفي كل شأن مهم في شؤون حياتهم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين إخوة الإسلام من واجبات الرئيس حفظ الضروريات الخمسة وهي الدماء والأموال والأعراض والعقول والأنفس أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراءوا لن تراءوا وهو على فرس لأبي طلحة غرق ما عليه سرس وهو في عنقه سيف فقال لقد وجدته بهرا أو إنه لبهر وأما كل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رئية يموت يوم يموت وهو غاش لرئيته إلا حرم الله عليه الجنة نعوذ بالله من ذلك أقول ما تسمعون واستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد توبوا الى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين باين من إخوة المسلمين ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da kuma na ƙarshe da cewa lallai su zimci taƙawa domin da ita ke samun kyakkyawar rayuwa a duniya a kuma samu kyakkyawar makoma a lahira Allah ya ce wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah yawa musulmi yana daga cikin sunnonin Allah subhanahu wata'ala wanda ya gina al'umma a kai sannan kuma shari'ar musulunci ta zo da wannan cewa in dai ɗan adam ne ba zai iya rayuwa ba inda yake rayuwa a cikin zamantakewarsa ba ce dole sai ya zama ainihin akwai shugaba wannan shugaban shine wanda zai jagoranci wannan al'umma sawa'un wannan al'umma ta kasance musulma ce ko ba musulma ba kuma wannan shugaba shi ne wanda zai yi ƙoƙarin jawo maslaha ta al'ummarsa da kuma tunkuɗa dukkan wani abu da zai cutar da su daga barin cutar da su kuma da wannan shugaba ne kalmar al'umma take haɗuwa ta dungule ta zama abu ɗaya kuma shi wannan shugaba shi ne mabiya suke komawa zuwa gare shi a lokacin da suka samu saɓani. za mu ga manzo alaihi salatu wassalam a hadisi dai inganta ya hana mutane da suka kai uku su yi tafiya babu shugaba tare da su wannan saboda muhimmancin ainihin shugaba sannan manzo alaihi salatu wassalam a wani hadisi yake cewa duk lokacin da kuka yi ma wani shugaba caffa kuka yi masa mubaya sai wani ya zo ya ce shi ma shugaba ne a irin wannan kujera manzo alaihi salam ya ce to ku kashe na biyu me yasa manzo alaihi salam ya ce a kashe shi saboda shi zai kawo tashin tashina da rigima da za ta sa a zubar da tunani to saboda haka idan aka ce shugaba kamar matsayin kai ne idan an kwatanta shi da sauran jiki saboda haka ake ce ma shugaba a rais don ana la'akari da cewa matsayinsa a wajen al'umma to kaman kai ne duk lokacin da aka ce ga jiki ba kai to wannan jiki sunansa matacce ba sunansa rayayye ba ba ma abin da ya shafi yan adam ba za a ga daga cikin bishiyoyi akwai bishiyar da idan ka datse kanta to ta mutu dauki giginya ko goriba ko banda ko irin waɗannan ko dabino duk wanda ka sare kansa to ka kashe shi baki daya to saboda haka shi sanya ake ce ma shugaba ra'is saboda ainihin an kwatanta shi da arras wani daga cikin masu hikima ya ce shi mulki da ake yi wato kaman wani mutum ne mulki idan mutum ya kalle shi kaman a ce mutum ne kusun da guda shi wannan wato ainihin mutum kansa shi ne shugaba sannan zuciyarsa shi ne wazirinsa ma'ana mataimakinsa hannayensa kuma su ne mataimakansa ƙafafuwansa su ne waɗanda yake wa jagoranci ma'ana a kansu yake tsayawa sannan kuma rai na wannan mulki shi ne ainihin adalci ya ƙarasa maganarsa da cewa babu wani jiki da zai saurata ya kai labari idan babu ainihin rai ta tare da shi ku duba wannan bawan Allah da ya tashi kwatanta mabiya dangane da shugaba sai ya nuna cewa wato ainihin kamar kafafuwa ne kafa da ita ake tafiya wani zubin lasa ba Allah gara mutum ya rasa wani hannu da ya rasa wata kafa domin a iya kai labari a guje da kafafuwa ko babu hannu amma da lokacin da aka ce an rasa kafa to komi ingancin hannaye nan musiba za ta zo ta murkushe mutum a yadda yake wani yanzu billah wannan bawan Allah da ya wannan maganan wato ainihin tsawon ɗaruruwan shekaru kai ka ce ya rayu a lokacin da ake demokuraɗiyya domin duk wani shugaba shugaban ƙasa ne gwamna ne ɗan majalisar dattawa ɗan majalisar wakilai za ka samu cewa ƙuri'un talaka su ne ya taka ya kai wannan matsayin a shekinan talakawa su zama kamar su ne kafarsa wanda da wannan ƙoƙarin nasu ya kai matsayin da ya kai saboda haka duk yadda shugaba ya kai da ilimi ko gogewa ko fahimta to babu yadda za a ya iya gane dukkan abin da zai zamo maslaha a wajen waɗanda yake shugabanta ta hanyar kaifin basirarsa da ƙwaƙwalwarsa ba tare da ya nemi taimakawa na jin ra'ayin waɗansu ba da kuma ƙwarewarsa a wannan abin ma'ana za mu ga cewa shi shugabanci mutum ɗaya ne yake jagorancinsa to amma abubuwa da dama sai ya koma zuwa ga wanda za su ba shi shawara domin kyautatuwar wannan wani ma sai ka samu cewa shugaban ya fi shi shekaru ya fi shi wayewa amma Allah sai tsinka yadda shi wani abu muhimmi wanda shugaban Allah bai tsinka yadda shi a daidai wannan lokaci ba daga cikin misalai da yake nuna halayya ta shugabanci na muhimmancin neman shawara akwai malikatu saba wacce aka fi sani da bilqis wanda amma wannan lokacin ita ba musulma ba ce sai gashi tana shawartar ministocinta da mataimakanta da keɓantattun mutanenta a cikin sha'anin wasiƙar da Annabi Suleiman alayhi salam ya aika mata don mutumin da ya saurari tafsirai na malamai zai ji wannan kissa lokacin da hudu hudu ya je ya jefa wannan takarda ku duba mace ce to amma sai ya zama tana da kwakwalwa bai sai ce sai da sai ya ayyuhal mala'u inni ya ulkiya ilayya kitabun karim an jeho mun wani littafi mai daraja innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan littafi ko wannan sako daga annabi sulaiman ne wato saboda haka abinda littafin ko wasiƙa ta nuna cewa min sulaiman ila malikati saba Allah ta'alu alayya wa atuni musulmi wannan mata saboda ƙwarewarta sai take cewa ya ayyuhal mala'u ya ku manya-manyan ministoci abokan shawara aftuni bi amri ku bani fatawa ku bani shawara a cikin sha'anina ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun ban zama zan yanke wani lamari ba har sai kun ba ni shaida wato sai kun halarto kun ba ni ra'ayoyinku kun nuna me kuke ga dace a yi duk da ta shawarce su a lokacin suka ba da gurguwar shawara suka ce na hannu ulu kuwatin wa ulu ba sun shade amma sai suka ce wal amru ilayki fanguri ma za ta amuri to kasancewa tana da gogewa sai ta ce a'a masu irin wannan wasiƙa da suka aiko to idan suka zo gari daga-daga suke yi da shi sannan duk wani mai girma su mai da shi kaskantacce ma'ana sai ya zama a wannan lokaci tunaninta ya ɗara tunaninsu to amma shahid a nan ciki ba ta da kirji ba ta ce to ni tun da ni ce mai mulki ba zan ji ra'ayin kowa ba ba na neman shawarar kowa a'a sai ta nemi shawaran wanda suke tare da ita sannan annabi musa alaihi salatu wassalam annabi wanda zaka ce shi ne lamba ta uku a daraja gashi yana roƙon allah subhanahu wata'ala ya aika ɗan uwansa annabi harun tare da shi domin ya taimaka masa a wajen isar da saƙon allah sai kita wa afi harun ya Allah ɗan uwana annabi Harun huwa afsahu minni lisanin shine yafi ni fasaha ta harshe kun shaji malaman wato tarihi suna faɗa annabi musa alaihi salam ya samu gura-gura a harshensa sakamakon garwashin wuta da ya saka a bakinsa lokacin da yake karamin yaro yana rarrafe to sai yake cewa a tura masa dan uwansa annabi harun su zama ainihin sun je tare yake cewa fa arsilhu ma'iridan yusaddiquni wato ya zama ƙarin ƙarfi ne tare da ni wanda zai tun gaskata ni dukkan abin da na faɗa Allah da kansa sai ya ce sana shuddu abu da ka ka to za mu ƙarfafa dantsanka da wannan ainihin ɗan uwa naka me wani aya take nunawa cewa duk da annabi Musa ba ko shakku ya nunnanka annabi Harun daraja da matsayi amma kuma sai nemi taimakonsa domin isar da wancan muhimmin aiki sannan manzo alaihi salatu wassalam wanda shine khairu qudwa ya kasance Allah da kansa ya umarce shi cewa ya dunga shawartar sahabbansa a cikin abubuwa wanda suke masu muhimmanci Allah subhanahu wataala daga cikin abin da ya faɗa ya ce fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr ka dunga yafe masu kuma ka nema masu gafara kuma ka dunga shawar da su a cikin al'amari ibn kafir rahimahullahu ta'ala da ya zo tafsirin wannan aya sai ce to saboda wannan umarnin ne manzo alaihi salatu wasalam ya kasance yana shawartar sahabbansa a cikin al'amurra duk lokacin da suka faru yana masu wannan domin wato ainihin daɗaɗa masu zukata don ya zama cewa sun fi samun karsashi da nishaɗi a cikin dukkan abubuwan da za su aikata idan mun kalla ‘yan uwa babu wani wanda ya taka ƙasa mai kyakkyawan ƙwaƙwalwa da kyakkyawan tunani irin manzo alaihi salam da zai yi komai ba shawara to ba a zan cewa ba za a dace ba domin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul najm ya tsarkake tunaninsa da kwakwalwarsa da hankalinsa ya ce ma zalla sahibukum wa ma gawa domin in aka ce abdalala shine mutum ya kauce hanya ta hanyar jahilci shi kuma algawar mutum ya kauce hanya ta hanyar san zuciya to manzo alaihi salam bai ko dai ba wato Allah subhanahu wataala ya tsarkake wato tunaninsa da hankalinsa duk abin da manzon Allah zai yi Allah ma ya ce wa ma yasibu anil hawa in huwa illa wahyun yuha cewa manzo alaihi salam baya wani abu na san zuciya sai dai wahayi da Allah ke masa amma duk da haka sai aka ce lallai ya shawarci ainihin sahabbansa ibn kafir ya ci gaba da kawo misalai ya ce kamar yadda ya shawarce su a ranar badar cewa shin a tafi zuwa ga wannan ayari ko kuma ainihin a fasa a yi haƙuri kun sani asalin fitowar domin su tare wancan ayari na ƙurin shawa su karɓi wani abu daga cikin dukiyoyinsu masu yawa wanda aka danne a makka to saboda haka sai ke shawartar su sai suka ce ya ma'aikin allah da za ka ratsa faɗin teku da mu to da mun ratsa wannan ruwan tare da kai kuma da za ka tafi wuri da ake kira barkil gamad to da mun tafi tare da kai ma'ana wuri ne wanda ke mai nisa mai wahalar shiga suka ce ba za mu faɗa maka irin abin da mutanen annabi musa suka faɗa wa annabi musa ba suka ce da shi ka tafi kai da ubangijin naka ku je ku yi yaƙi mu muna nan zaune ba inda za mu je kun sa ga nan banu isra'ila suka faɗa ma annabi musa sai suka ce to mu abinda za mu ce maka ka tafi mu muna tare da kai mulkin Allah muna gaba gare ka muna dama gare ka muna hagu gare ka a matsayin mu na masu yin yaki kuma kun ga lokacin da aka kama ribatattun yaki ma na bana ai manzo Allah sallallahu sai da ya shawarci sahabbai me kuke ga ya kamata ai da wayannan fursunonin yaki abubakar allah kara masa yadda ya kawo shawararsa da ra'ayinsa sai da umar allah kara masa yadda shi ma ya kawo manzo alaihi salam ya karkata zuwa ga shawarar sai da abubakar kuma allah subhanahu wataala ya nuna cewa shawarar sayyidina umar ita ce ta fi dacewa a daidai wannan lokaci to saboda haka manzo alaihi salatu wasalam duk da kyakkyawan tunaninsa baya yanke muhimmin al'amari sai ya shawarci sahabbai sannan manzo alaihi salam ya shawarci sahabbai a lokacin da aka tafi wato shi dai wannan yaki na badar lokacin da aka tafi yakin badar kun sani cewa mushrikan quraishawa sun rigayi manzo alaihi salam shiga wannan fili to lokacin da manzo alaihi salam ya shiga wannan wurin afwan wato manzo da sahabbai sun riga shiga wannan fili manzo alaihi salam sai dai sai ya sansani a wani wuri ba mai nisa sosai ba sai wato ɗaya daga cikin sahabbai wasu kamar ibn kathir anan sai ke cewa mundir ne dan amr to amma wasu ke ta al-hubab ibn mundir lokacin da ya ga manzo alaihi salam ya tsaya wannan wuri sai ke ta ma'aikin Allah shin yanzu wannan wurin da ka tsaya dabara ce ta yaƙi da kuma irin tsarin yaƙi ko Allah ne maka wahayi sai manzo alaihi salam ya ce ba Allah ne wahayi ba sai ce to ina ganin mu tashi daga nan domin yanzu rijiyar badar suna tsakaninmu za su sha ruwa mu sha ruwa amma idan muka zai sai mu tsallaka rijiyar ta zama bayanmu muna da ruwa ba su da ruwa kishirwa ma za ta ga lafaita su manzo alayhi salam bai yi ƙasa a gwiwa ba sai ya karɓi shawaran wannan sahabin suka tsallaka daga nan suka ƙara gaba kaga wannan sahabin ba ma kowa ya san sunan shi ba ma'ana ba ɗaya daga cikin fitattu kamar kuna fa'ura shi nuna ba amma manzo alaihi salam da rena matsayinsa ba sai ya karbi wannan shawara tasa aka ƙara gaba kuma wannan shawarar ta zama ta yi alfanu ta yi amfani sannan manzo alaihi salam ya shawarci sahabbansa a lokacin da mushrikan quraisha suka kawo musu wato yaki har madina manzo alaihi salam ya shawarci sahabbai cewa shin ma zauna a cikin madina ko mu fita mafi yawansu musamman wanda ba su ji yakin badar ba suna takaici ba su wannan yaki ba suka ce a kawai a fita manzo alaihi salam ainihin sai ya fita kun ga anan ya yi shawara kuma an ba shawara ya karba alaihi salam sannan lokacin da aka zo za a yi yakin khandak in ba kuma ta ba mushrikan qurayshawa da banu ghafan da sauransu su sama da wajen mutum dubu goma sha biyu suka haɗu suka yi gangan ko za su tumbuke madina manzo alaihi salam domin ya rage damuwa ya san cewa yahudawa da mushrikan qurayshawa makwadaita ne suna son duniya sai ya tambayi sa'ad ibn mu'az da kuma sa'ad ibn wada yace me shawarar ku mai masa alƙawarin za mu ba su kashi ɗaya akan ukun da ƴaƴan dabino na wannan shekarar kuma abu ne wanda yake mai yawan gaske tunda su ba su da shi sai dai zo saya a nan Madina a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi wannan za su ainihin kalli wannan abun su je to sun yadda za su koma domin a kare jina ne to sai sa ibn Mu'az da Sa'ad ibn Ubada suka ce ya ma'aikin Allah ai su sun san mu ko a jahiliya ba ma yi masa wani abu na sassauci saboda haka ballantana yanzu da Allah ya bata mu da kai saboda haka kawai su dai su kwata da karfi inda su iya ma'ana dai kun ga annabi manzo alaihi salam ya shawarce su suka ba da shawara to da manzo Allah ya sun faɗi magana mai karfa gwiwa sai ce to shikenan a tsaya a haka aka janye ainihin yi musu tayin wannan dabino sannan lokacin da aka ji sulhun hudaybiya kun ga an yi sulhu cewa manzo Allah ba zai je umara ba to sai ya shawarci sahabbai ya ce to tun da akwai mushirikan larabawa da suke cutar da musulunci a wannan nahiyar ko mu je mu bi ta kansu sai na abakar sai ce a ya ma'aikin Allah ai mu umara muka fito ba yaƙi muka zo ba manzala sai ya karɓi wannan shawarar sai na abubakar bai yi watsi da ita ba to haka nan lokacin da munafukai suka yi wa na Aisha ƙazafi manzo alaihi salam sai da ya hau kan mimbari yake neman shawarar musulmi akan waɗannan munafukai da suka cutar da shi a cikin sha'anin iyalansa kafin a saukar da ayar da aka ko ayoyi da aka wuce na Aisha manzo Allah sai da ya dinga shawartar sahabbai a tayara ya shawarci Usama ya shawarci Ali Allah ƙara musu yadda me kuke gani dangane da ci gaba da zama da Aisha ko rashin ci gaba da zama da ita kowa ya faɗi shawarar da Allah ya bashi iko ya faɗa kun ga anan manzo alaihi salam tunda ba a yi masa wahayi ba bai san menene lamarin yake na hakika ba sai bayan da aka yi masa wahayi aka nuna wannan abin da munafukai suka yi kenan ƙarya ne shaci faɗi ne to saboda haka sai zama manzo alaihi salam yana shawartar sahabbansa a cikin sha'anin yaƙi da abin da ya kama da haka yan uwa musulmi abin da muka ambata a wannan gaggawa na waɗannan kisoshi da kuma munasabar da suka faru to suna nuna mana duk wani shugaba da yake son ya ci nasara a cikin mulkinsa to ba makawa sai ya dunga shawartan kwararru wanda suke da kwarewa da ido da basira a kowane fanni daga cikin fannoni da kuma kowane sha'ani daga cikin sha'anun nuka wanda suke ainihin na rayuwarsu Allah subhanahu wata'ala shi ya ce manzo alaihissalam ya dinga shawarta sahabbai suka dinga ba da shawarwari kuma shawarwarin da suka yi amfani Allah da kansa yake ce masa huwa allazi ayyadaka bi nasri yudil mu'minin Allah shi ya karfafe ka da taimakonsa kuma ya karfafe ka da ainihin mu'minai ma'ana kenan wannan yana nuna mana duk wani shugaba duk kwarewarsa dole sai ya nemi taimakon kwararru wanda suke sun goge a kowane bangare daga cikin ɓangarorin rayuwa. ‘Yan uwa musulmi, mu sani cewa yana daga cikin wajibabbun al'amura da suke kan kowane shugaba, wato ya zama ya kiyaye abubuwa na lalura guda biyar, shi ne ne da kuma dukiyoyi, da mutunci, da hankula, da kuma ainihin rayuka. Imam Bukhari da waninsa Allah ya nafi a gare su sun fitar da hadisi daga Anas dan Malik Allah ƙara masa yadda yace manzo alaihi salatu wassalam shine mafi kyawun mutane shine mafi kyautar mutane kuma shine mafi jaruntakar mutane wannan gabobi da sayyidina Anas ya faɗa duk wani shugaba duniya da za ka ga cewa an jinjina masa a lokacin da yake mulki da lokacin da ya daina mulki sai ya sifantu da wannan abubuwan guda biyu ya zama na farko mai kyauta ne mai bayarwa ne sannan ya zama jarumin gaske ta yadda duk wani mutumin da zai bashi wani matsayi ya ga cewa wannan mutumin ba zai iya sauke nauyi ba to kowane ne zai iya kau da shi daga wannan matsayi ya kawo wanda ya cancanta ku duba matsayin sai na usman ibn affan wannan manzo alaihi salam ya ce mala'iku ma suna jin kunyarsa To amma akwai lokacin da ko ranar da ya makara a ranar Juma'a sai na Umar yana kan mimbar yana huduba. Sai ga sai na Usman ya shigo a makare ba al'adar su bace. Sai na Umar ya rufe shi da faɗa. Yace me yasa mutane ba za su dinga gaggawa suna zuwa ainihin a Juma'a ba abubuwa na akari ya magana da Allah ba shi ya faɗa. Sai na Usman ya bada uzuri yace wallahi makara ne. kuma da ya ji kiran sallah bai daɗa komai ba sai sako kayan jikinsa kawai ya tafi ma'ana abin da ke so in ce a nan sai na umar bai yi shayin sai na usman ba duk da cewa matsala shi sai na usman din inda ya zo da wuri wuri haka shi ne zai samu wannan falala ta malaku su rubuta sunan wanda ya zo a juma'a wannan rana amma sai na umar bai kalli wancan matsayin ba sai ya rufe shi da faɗa ya yi masa nasiha kuma ainihin shi ma ya karɓa to saboda haka kenan duk wani shugaba wanda ainihin zai zama shugaba na ji da faɗa dole sai ya amsa sunan shi a wajen wannan abubuwa sai na mu'awiyar ibn abi sufyan me ya sanya kun ga shi dan makka ne tun lokacin sai da abubakar in ban manta ba shi ya tura shi gwamna sha umar ya zo ya bar shi haka sai da usman ma ya zo ya bar shi allah ya karbi sai da usman a lokacin yana gwamna ainihin a sha ya zan mutanen sham ba wanda suke so irin mu'awiya saboda mutum ne ya goge ta fuskar mulki ga kyauta ga bayarwa amma kuma ga jarumtaka duk wanda ya ba daidai ba to ainihin zai gane kurinsa to haka ake bukatar shugaba in shugaba ya ɗaya bai ɗaya ba to shugabancinsa ainihin ya zamo yana da rauni kwarai ko dai shugaba zamo kawai kyauta kyauta kyauta ya zamo rago lusari to wannan ya zama sakare ko kuma ya zamo a'a kawai sai dai nuna jarunta da ainihin isa amma kuma ya zama mako nan ma shi ma ya zama lusari ta fuskar mulki shi yasa manzo alaihi salatu wassalam in kun duba yadda mai shirin ake fada yace afadan nada faidan wa wa amala sa'adatan فساد بذات الخلق دينا وشركا manzo al-islam ya ba da kyauta bayarwa sannan kuma ya yi amfani da tsinin mashi da kaifin kansa kai ma'ana manzo al-islam yana kallon mutane akwai wanda kyauta ce za ta sa ya sallama ya bi Allah to sai a bashi akwai wanda shi kuma ta kadari ne ainihin kudan zuma ne sai da wuta to wanda shi kuma sai a yi masa abin da dole ya dawo kan layi to saboda haka kenan wannan abu da muka faɗa ya nuna cewa lallai lallai babu shakka shugaba ya sifatu da wayannan sifofi sai na Anas yake cewa wata rana mutanen Madina sun tsorata yayin da suka ji wani sauti a wani dare suna ta shawarwari ya za'i ya za'i to lokacin da suka gama shawara suka fito sai ya zamo manzo alaihi salam shi suka fuskanta shi ne ya fuskance su ya rigaye su zuwa ga wannan sauti yana cewa ku kwantar da hankali ku kwantar da hankali ba za a firgita ku ba ba za a tsoratar da ku ba ala sai yake ta lokacin manzo alaihi salam yana kan dokin abu alha dokin ma ba ko mushin fidi ko ragama ba kuma ga ainihin a takobi rataye ga manzo alaihi salatu wasalam yake cewa kai lalle wannan doki wato ainihin ba da me wannan hadisi yake nuna mana kun ga manzo alaihi salam da aka ji wannan ƙara aka tsorata bai ce to a je a gayyato zarata sojoji masu jini a duka ba ya san shi ne shugaban saboda ka ainihin sai fita ma'ana in ma wani abu ne kaga shi ne zama noma fari haka ya kamata ainihin shugabanci ya kasance da wannan muke jaddada muke maimaita abin da an sha faɗa kowa ya san abin da ya faru a wannan sati musamman a garin maiduguri wanda wallahi ni dai wani bawan Allah da ya turo min wani kire kusan minti tara da yan daƙiƙoƙi na hotunan wayannan bayan Allah da aka yi musu wannan kisan gila wallahi ban iya kallon abin da yake minti biyu haka na haƙura ainihin na kashe ni abin da na sani na farko ko da mutum ya yi wani laifi wanda ya cancanci kisa a musulunci to manzo alaihi salam daga cikin abin da ya koya mana yace Allah ya rubuta kyautatawa akan dukkan komai idan za ku yanka ku kyautata yankan idan za ku yi kisa ku kyautata kisan ma'ana yanzu mutum ne ya yi laifi ya tantance a kashe shi to amma musulunci ya ce a kyautata wajen kashe shi za ka ga sabanin malamai yanzu mutumin da ya zo yema wani kisan gila sai aka kama shi da cikakkun shaidu aka kai shi kotu to yanzu a iya mata irin wannan kisan ko ba za a yi masa irin wannan kisan ba misali wani ya zo ya farɗe cikin wani da wuta kuma shaidu suka tabbata shi yi wannan to yanzu idan an je kotu an yanke masa hukunci shi ma zo a zo a sa a farɗe cikinsa ko ya za a yi masa wasu malamai suka ce shi ne abin da za a yi masa domin akwai bayahudan da ya kwankwasa kan wata yarinya saboda abin wuyanta kuma lokacin ba ta ƙarasa mutuwa ba tana ainihin numfarfashi ake tambayta waye miki wannan wane ne wane ne ana zuwa kan wannan bayahude sai ta nuni cewa shi ne manzo da islami ta je a samu dutse a ɗora kan shi a kwankwasa kansa to sai malamai wasu suka ce to wannan shine dan yayi kisan gila sigar da ya bi ya yi to sai a yi masa irinta wasu suka ce a'a duk kisan gilar da ya kawai a fille kansa da takobi to in ya zama ma wannan abin da za ka ce hadisi ya ma nuna ga yadda za a yi amma wasu malamai kamar ana suna ga cewa tun da wasu hadisi ya ce a kyautata kisa to su suna gani kawai a fille kansa da takobi to ina ga ce dan adam a zo a yanka shi ta ƙeya a ɗauko kansa a ɗora ga dabarsa wallahi ko fir'auna ni dai ɗan ƙaramin karatu na ban taɓa karanta yayin wani ɗan adam haka ba fir'auna azzalimi ne yayi zalunci yayi abubuwa na shi mutunci amma dai a ce fir'auna ya kama mutane na yankawa ta ƙeya kuma ya ɗauki kan mutum ya ɗora ga dabarsa ban taɓa karanta wannan ba da wannan nake maimaita shawarwarin da aka ba shugaban ƙasanmu lallai ya buɗe kunnuwansa ya saurari shawarwarin bayan Allah duk lokacin da aka ce mutane sun yi abubuwa basirarsu ta toshe sun je iya basirarsu to to in ana so a yi makasa adalci a janye waɗannan mutane a kawo su wannan jagorori na sojoji kama daga na sama zuwa na ƙasa shekara aƙalla za su kai wajen shida yanzu ko su shiga ta bakwai sun yi abin da za su iya abin da suka yi daidai muna fata Allah ya ba su lada to tun da an kawo wani wuri da ya zamo ya kamata su huta ya kamata shugaban ƙasa ya buɗe kunnuwansa ya saurari shawarwarin bayan Allah a gwada basirar waɗansu ƙarshe sai ga Allah ya kawo waɗansu wanda Allah ya ba su basira ta bi waɗannan kuma a zo a yi abin da ya fi wannan ai duk wani mutum da yake numfashi a ƙasar nan a yau ko shugaban ƙasa ko rep ko senate ba wanda ya isa ya ce da shi aka rattaba hannu aka karɓo yancin najeriya kowa shi babu shi to in ya zama an ma sun wuce ashe dole ne kowa ya haƙura abin da zai iya kasancewa maslaha abin da zai so sa maka rai ni dai ko da yake ban fai bibiyar labaru sosai ba ni dai har yanzu ban ji an yi wani abu mai ƙarfi wani motsi wanda zai faranta zukatan bayan Allah. Na tabbatar da a ce za ta mala ba fata muke ba, a ce a samu rai mutum biyar ko sanat, a ce an zo an musu yankan rago, ƙasar nan sai ta tsaya da baki daya. Amma a ce a lissafin gwamnati ma ana sa mutum arba'in da uku, wasu sun bibiya sun ce mutanen ma sun fi ɗari da goma. Aka zo aka yi musu wannan, wanda wallahi ya kamata a ce da shugaban ƙasa. da 'yan majalisa kakaf su je aƙalla su yi sati biyu mai dubu suna yi wa mutanen nan ainihin alhini na abin da ya faru ai nan ɗan majalisa bai faɗin talaka ba ƙarƙarin abin ɗan majalisa ke da shi ƙuri'a ɗaya kuma shi mata da kanan ƙuri'a guda ɗaya ƙarshe a cikin wanda aka yi mai yankan da wannan wallahi ƙarshe duk sun jefa ma shugaban ƙasa bai ci ƙuri'a su kuma amma a ce an yi abin nan ba wani abu da zai karfa gwiwa wato abin da zai so samu kare wallahi babu gajeruwar kuka mai sauƙin hawa irin talaka ɗan najeriya kuma ɗan arewa ni na gamsu wallahi wallahi da wata jiha ce daga cikin jihohin kudancin najeriya ba isa a yi shekara guda ana zubar da jiran nan su haka a zauna bai wani abu ni na tabbatar jejin sambisa idan kudin Najeriya za su ƙare. In dai nan ne ƴan ta'adda suke, wallahi da jihar kudu ce ɗaya daga cikinsu ake ta zubar da jininsu. Ana sace matansu, ana ƙon dukiyoyinsu, wallahi idan kudin Najeriya zai ƙare sai an mai da wannan jejin fili ta yadda ba za a samu ɗan ta'adda yau. Amma fi sabilillahi abubuwan nan shekaru da shekaru. Shekaru da shekaru. ana ta abubuwan nan abin da zai so sa maka rai ka ji wani yunkuri mai ƙarfi wanda zai faranta maka ba za ka ji wannan abun ba sai ma abin da zai fusata ka a ce a samu wani mara kishin ƙasa wani rusari waya rika cewa waya ce su fita ai gwamnati ma bata ba su damar zai sai noma ba dan Allah wannan shine kalmar da ya kamata a faɗa shi yanzu da a ce akwai mahaifansa ko ƴaƴansa a cikin wannan ko ƴan uwansa zai faɗi wannan kalmar wannan shi ne sakamakon da za a yi misalaka a ƙasar to mu sani cewa ta hausawa akwai ranar fin dillanci akwai hadisi makin ɗan isar allah ƙara masa yadda ya ce na ji manzo alaihi salatu wassalam yana cewa babu wani bawa daga cikin bayi wanda allah zai ba shi kiwon wato bayi ya mutu a ran da ya mutu ya zama yana ha'inta su face sai Allah subhanahu wata'ala ya haramta masa aljanna ni kuna san duk iya abin da musulmi ke fafutuka ya mutu ya samu aljanna to lallai ina jaddada mana duk wanda suke da iko su faɗa ma shugaban ƙasa ba su faɗa masa ba wallahi Allah sai ya tambaye su zubar da jinin bayan Allah nan yayi yawa a ce mutane suna ji suna gani sun baro yankunansu suna rayuwa ta wulaƙanci a wasu yankuna ku duba abin da yake faruwa katsina ku duba abin da yake faruwa zamfara sokoto kebbi shin yanzu idan ya zamo cewa namu ne yake mulki ake wannan to idan wani ɗan kudu ya zo yana mulki muna da baki mu sai ba tsaro duk kashe da za a yi mana in ya ga dama ce na ku yayi me aka yi muku kuma yana da dama in ya faɗi wannan to lallai muna ba da shawara har yanzu suna da sauran lokaci ya kamata ‘yan majalisa dattawansu da wakilansu wallahi su yi wani abu a kan wannan idan ba su yi ba to shi kenan Allah yana kallon su kuma yana da yadda zai yi da su muna fata Allah ya dawo da tunaninsu Allah ya shirya su wannan musibu Allah kawo mana ƙarshen su ya Allah kowa ya kasa Allah ka kaɗai da ka biya muna fata Allah ya gaza mana muna fata Allah ya yi mana wannan damuwa Allah Allah kare shi daga bayan Allah kawo mana arabi ya Allah ka yi mana wannan damuwa Allah ka ba mu lafiya da zama ya Allah ka kawo Allah ka bada agaji cikin kanka Allah ka yi mana wannan jagora Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka mana ƙashin wannan abubuwa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali da ƙarshe akwai dan uwa malam Qasim wanda yake dawo da tsani baki Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa jiya yana roƙon addu'ar yan uwa a kanta to muna fatan Allah gafarta mata Allah ya fi mata Allah kula da abin da ta bari akwai yan uwa daga cikin jami'an tsaro wanda suka samu ƙarin jama'a wajen aikin su suna roƙon addu'o'in mu a bisa Allah ya sa albarkar wannan ƙarin jama'a da aka yi masu akwai kuma wanda za su tafi daga cikin ma'aikata domin jarabawa ta neman ƙarin girma to su kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba su nasara Allah subhanahu wataala ya taimaka musu yan uwa ku yi hakuri duk da lokaci ya tafi akwai muhimmin abin da nake so na faɗa kafin na sauka na san da yawa sun ga kilif da yake yawo na wata mata a kaduna wadda wata ta yi ƙoƙarin ƙulla alaƙa da ita ta yaudare ta ta zo ta sace mata jaririn da bai wuce kwana uku da haihuwa ba to lalle ne a matsayin mazaje su ja kunnuwan matansu wanda suke zuwa awo asibiti duk lokacin da mutum ko mace ta ga wata neman ƙulla alaƙa da ita to sai kafa kafa da wannan mata irin wannan yaudarar ta yi yawa wallahi kaga macen za ka tausaya mata a ce an sace wa mace ɗa haihuwa kwana uku katal kuma ta san inda yake ba ko kai a matsayin ka namiji za ka jira ya so to lallai mata su kalli masu kawo musu ziyarar gidaje da wani ke ƙoƙarin kulla alaƙa da su kuma ya kamata malaman makarantun mata su dinga faɗakar da mata akan irin wayannan mutane kuma muna fata wannan mata ya Allah yanda ka dawo da annabi Musa ga mahaifiyar annabi Musa Allah ka dawo mu wannan mata da kanta Allah duk wanda aka sace musu yaya Allah ka dawo musu da yayan su Allah ka faranta musu mu kuma Allah ka kare mu da karewarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin